الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحديث السابع عشر مناسب حديثي نقوم شاه بقل يو ميلادية هجرانا دا دبو دا دريبو دا أربعين دا بقل وتان الشدة إني نشا شدة دري نشا بقل عن أبي يعلى أنكر أودك بابا يعلى شدال بن أو سونش شدال بن أو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جدك عن نبيتي إن الله للي الله كتب الإحسان يا وجب تكوت تاوى على كل شيء أكن دك أبو كتب نن فرض وجب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو وجب تبارد تابا a luga ta larabci da luga qur'ani akwai bambanci dole sai ka fasa kataba da larabci ne rubutawa kenan nan baka fassar cewa Allah ya rubuta ya wajabta yin kyautata akan komi musuluncin mu shine addinin ihsan annabi muhammad alaihi salatu wassalam allah ya aiko shi ne rahmatan lil alamin kamar da allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba ba mu aiko ka ba face rahama ga dukkanin talikai saboda haka addinin musulunci addini ne na kyautatawa addini ne na mu'amala addini ne na zaman lahiya duk wani addini bai kai musulunci tsari ba inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay Allahu akbar ko ga kahiri an wajabta yin kyautata to menene kyautata annabi yace fa idza qataltum idan za ku kashe wani bisa hukuncin al-qisas an-nafs bin nafs ya kashe rai to in za ku kashe shi ne fa idza qataltum idan za ku yi kisa fa ahsinul qitla ku kyautata wannan kisa wannan yace cikin kashewa ma akwai kyautata na'am akwai kyautata yanzu a ɗarme mutum ana guntu-guntu da yatsunsa kuma a ƙarshe kashe shi za a yi a cire yatsa a sha hanci a cire shi a sha kunne a ƙwalƙwalo ɗan ido guda a sha al'aurarsa a ɗarme shi da zare ya yi ta ihu ya yi ta ihu a ɗan ba shi ruwa rabin koshiya sai sai da mareci kuma a komo a azabtar da shi an yi kyautatawa wai waɗansu ke ba da kistar ce wani barawo an buge shi jiki duk ya shi ne ana jaye da shi cikin rana yara na biye da shi ana ta ihu ya galabaita ya wahala sai wani ce kai jama'a ku tsaya mana sai barawa ce jama'a latifa na magana ku tsaya ku ji abin da zai ce sai latifa ya ce ku kashe shi ya yi wahala ya ce kai ku bar sauraron shi ku ja mu ta tahiya shi yanzu wurin shi janna ya yi mai kashe subhanallah to in za a kashe mutum fa ahsinul qitla shine kawai kai tsaye ku kashe shi kun hutar da shi ke musulunci ya haramta ko da wurin jihadi kun kashe kahiri to kuskure ne ku zo ku bi gaggawan nan ku ciccire ya ku ciccire ku hidda wada turawa sun ce haka kuna jin ana ce mai defense san frontier to yawanci aikin su kun san babba kuma masu aiki cikin ONG ba su gaya mana amana kuma ranar kiyama Allah zai tambaye yawancin likitocin nan da kuke ga su kuraru san frontier duk inda akwai zaman lahiya ba su yawaita amma da an ce akwai fitina yaki kurdawa suke kun ba mai binciken motocin su to sirrin su shine a turai gaɓoɓin su na jiki wani yana da buƙatar zuciyar matashi wani yana da buƙatar anta wani yana da buƙatar koda wani yana da buƙatar kaza to cikin yaƙe-yaƙen nan ne in an kashe mutum waɗannan likitoci ke tsaya kai tsaye bai wuce minti goma an buɗe jikin mutum an ɗoki anta ko an ɗoki tsaye ko an ɗoki zuciya kai ta ake turai Nijar in ba juyin mulkin gaba da ONG kin nan ba wanda zai bincike kawai da sun so za ba kowa bai san me a cikin motocin nan ba to me dai san san frontier duk inda akwai halaba halaba kun ba a halabin su kamar su da yan ta'adda duk aikin su ne sai ka ga a turai mutum na da shekara 60 amma irin kwazo da gudu da yake kamar na yaro ashe zuciyar wani matashi dan shekara 20 ne da an ka kace an ka samu cikin haka likitocinmu da yawa suke kuɗi da maganuka da ake bada guba na hana mutum aiwa ko na zahin mutuwa da ake kai ƙauyuka ita kashe mutum an sha ba la iyayenmu a ƙauyuka amma ba su mutu ba wayan kuruna wayan kurunna kuma likitan ya sani ba saboda a bashi jika ɗari bakwai ga wata kwaɗin misiyan kowane iri yana samun jika hamsin zai zo ya tara iyayensa ya yi musu ƙarya ya ce musu wanga magani ne ko ɗauke su ku yi kaza ashe su wurin turawan nan zuwa shekara kaza Nijar a samu ragowar mutane kuma Allah ya albarkaci Nijar suna sha kuma sai su ƙara aihuwa kai Nijar akwai albarka ga rana ga talauci sun ba ma ko a birni ana bada nan a birni a inda ake kai mata su aihu akwai likitoci masu turawa aiki wanda shi kai tsaye akwai inin da kawai yanke ma'aifa ne aikin kun ba a gaya ma mishi wala mata ta aihu da ashe an cire ma'aifar tana jiran shekara hudu shuru ba ta shan ma shekara biyar kan aje an kar ashe babu ma'aifa kuma mu matsalar mu irin waɗanda likitoci ba mu hukunta su ko an gasa ta ku bar shi da Allah akwai wanda ake bari dan Allah akwai wanda kuma hukunta shi sai sa ire-iren su san akwai hukunci akwai wanda kuma da mace ta zo awo mai fiyoncin shi kawai ya rubuta maganin da zai sa cikin ya zube ita ba ta bata sani ba tana shan magani duk abun ya rinke su ɗan ta'adda ne babbaku yaran turawa su aihuwa ce sun kaɗana saboda turawa hasashe gare su hangen nesa duk yadda akwai talauci cikin al'umma in suna da yawa tarbiyya to sai sun samu galaba da izinin Allah inda yawa na sa a yi rauni a yi talauci wallahi da cani sai sun yi kowa bara yanzu indiya ce waɗansu masu lissafi sun ce indiya ta ɗara cani yawan jama'a ƙasashen ga biyu bayan yaƙin duniya na biyu duk talakawa ne cikin talauci amma malam saboda sun tashi daga barci sun sa aiki gaba da adalci tukuru kasashen da kuke ga yan da ta zamana kamar yadda Nijar take yanzu cikin cin hanci da rashuwa ta'addanci police na son corruption soja na so ko to haka inda ta zamana duk wani musiba maganin da ake son a bada a ga ko yana kashe mutum indiya ake kai shi to amma yanzu indiya ta huce wannan hali wannan da kun kaji an yi istatikin shi ko da haramun ne mutum mutunin sa na can mahatma gandhi sunan wani ne wanda shi ya nemo ma indiya incin kan dan gwagwarmaya ne ya maido kasar indiya bisa turba yanzu a bangaren technology da maganin ga tib babu kamar indiya da japan su likitocinsu ya wuce ka zo wai a ce babu doktor kana tsaya wurin madibi zai rubuto ma abun da ya kamata ka sha ka rage kaza ka sha kaza daga madibi ne kuma ilimi ne ci gaba da bunƙasa cana ba a mazancanta ba duniyar da za ta iya kara da cana su ba su faɗawa amma in ka zo za ka ganin bala'i su aiki sun kasa gaba tukuru duk ɗan ƙasar nijar da kaji wai ya je cana ba duk zai yi ba ɗan cana ka yi shi rafadin dillanci ne suke zuwa wanda ke da kuɗin shi kuma ya je ya koyi yaran su sai ya shiga cikin kasuwa ya so ya turo a Nijar a saida yawanci dillannai ne in ba ko ya zo shi zai shiga gaba in ma yayi mugunta ko yayi adalci su kaga turbar da sun ka gyara kasar su shine adalci yau kasashen su dan gwamnati baka isa ka ci dala cana da ka yaudari al'ummar gwamnati to malam alburusin za a halbe mutum fami danginka za su fi kun bayyana jama'a a halbe mutum ina da wani dan uwa da ya zamna cana ya dawo ya ce mamakin da ya bashi yawan cana da girman cana wayayen manci cikin taksi da ya zo dan shi ba ko an cewa ga ya bar da hankali sai an kawo mai waya shi na gan ma je wuri wani police ba bibo yawan su da kamera ko ina ne taksiman da kanshi ya bibi ya kawo sun ka ce mai da an kama shi da sata ba shi ba fa famin su gaba ɗaya ba su ƙara aiki a shi kuma ya ce min waɗanga 'yan mata da suke tsaya cikin duhu da dare cana babu wannan kai kai kai kai kai kai gwamnati san ba ta yabi bo kahira cewa mu musulmai mu ce a sannu sannu za a yi malam in an tashi canzawa da ƙarfi za a buga mu da ba mu da wani yawa wai a ce barayi na ta addaban mu duk dan iskan da ya san abokin shi ya ce ya gangara lahira bai kara fata suna kashe mutane a ce wai polis da dan barawo abokan juna ne in za a zo kamu barawo polis ya koma dabra ya yi kira to abocina kakka zamna yanzu ana zakwa ya gida kai kwana sai a kama wani miskini bai ci bai sha ba bai taɓa fata ba a ɗora mai wannan gaskiya adalci kadai zai gyara Nijar wallahi in an yi adalci Nijar na da arzikin da kun san ƴan cana in sun zo Nijar suna mamaki wai ga mu da hilin Allah ba mu noma ba mu kaza sai su yi ta kuka su inda suke da Nijar to shi wancan Japan dan yaron nan shi kasar shi ma ba a sauraron labari kowane gari babu tele ko radio mai kawo wai murya Amerika ko a kasar shi ce ya taɓa zuwa ziyara a makaranta an ka iske wani mushe bai zo ba ya tambayi direktar wanga mushen da bai zo ya saba yin haka an ka nemo kayye na rubuta ashe ya saba shugaban kasa ya zama sai da mushe ya rataye shi an kai gaban duk ɗalibai an ka karanta musu laifin da ya cin amanar gwamnati yake an ka halbe shi yau ɗan kwantara da kawai ke nan ga aiki ba duk mai matirikir da yawa babu ruwan shi da aiki tun da ya samu matirikir wani likita a Nijar za ka zo washi za a yi ma ba a ce wanga washi ba yanzu ba kuma in ba a yi ma mutuwa za ka yi wani sai bayan ka mutu za a kira lambar ka mammata doka to wannan da za a yi ma washi ne lokacin ya kai wai lokacin ya zo je cikin kabari kai mai washi da ka je likita Nijar sai ka zub da hawaye in ba yanzu da wagga gwamnati ta dan rage kuɗaɗe to duk da ragewa kuɗaɗe babu kulawa na musamman wurin likitoci kun san da likitoci da yawa ba su ji daɗin rage matalakawa ba wallahi ba su ji daɗi ba da kaso yibo wai dan an rage musu kullum ba su da lafiya mara kai banza wallahi ɗan Nijar doka na dara shi ɗan Nijar tsoro gare shi wallahi da an buje wani sojan shi kenan tun asuba za ka yi kika yaje kai ban iyawa wallahi akwai su ku taka mira ko ina nijar babu da yawa ba matasa da Allah ku yi arme ku bar tsoron talauci ku yi aihu aihuwa na sa albarka ta sabka balle in gwamnati ta kama an canza sistem na karatu waɗan ƙasashe da na zana ba karatun wani suke bada wa yaran ƙasarsu ne ake karantar da ɗalibai mu yau cikin mu in ka zo kala na gwamnati ka ji ana hausa sai kai dariyar mushan kake bai da ilimi in ba faransa yayi ba sai a ce wanga ya sha karatu a'a da hausan nan yaro ba wanda za a maido gida saboda zai fahimta wani kawai an yi mai turanci ina ya sani yanzu yaron da an kace ma an an baka dala an ƙara ma dala nawa zai yi zai gane wa dala biyu ce amma a ce n split n shi ina ya san n bai san n ba mana irin waɗanda ya kamata mu maido hankali mu canza makarantunmu gaba ɗai tun daga firimiyar har zuwa terminal bibo 'yan jami'a da kake gai kowa na tunkaho masdar ne wani juji ne wani wane zuwa gaba amma da wahala ka kai musu ɗan moto ka ce fi ta gamantar shi moto mai hidda hayaki ka ce ka ba su mako guda duk injiniyar na abu mummuni su fi ta gamantar shi turancin bai hana su gyara motar da gardama a ilfo na sai fata laikruwa son kaza a yi turanci ilimin a kai yake bai a aikace a aikace ba su iyawa nomar gama da kaji suna gaiwa a kai ne nomar amma ba su san ya ake nomar ba ya yi karatun noma amma a kai kawai yake irin ga yana da albarka yana da kaza ilfo ya saye buwa kai ba ka iya saye duk ƙasar da ba a noma ba a ciwo ƙasar nan ba ta fita cikin talauci wallahi in ƙasar mu yanzu irin su rimbo Allah ya ƙara mai lafiya lattiba ne mai albarka yanzu inda gwamnati na zama da su da irin mai ori ba yanzu shi zai bude wani kamfani na yin makaroni abinci a nan nisha in suna zama da su ce to ƙasar mu gaskiya kun kama mu da matasa da yawa suna aiki karkashin su ni zai hana ku sa buce ku cikin noma gwamnati ta yanke musu wani kaso mai girma a ce shekara biyar ba ku biyan haraji bismillah ku shiga za mu yi yunwa ba ruwanmu da shinkafar cana kuma suna da abun yanzu in an samu kasa miliyar goma ba a hiddo abun da ya yi miliyar goma matasa su samu aiki kuma a samu koshi mu ma mu fara aika mu waɗansu to Allah ya tausaya muna na ladan kazo annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa idza zabahtum idan za ku yanka yankan dabbobin ku fa ahsinu dhibha ku kyautata yankan sai annabi ya ce wal yuhidda ahadukum shafrata dayan ku ya dada yukarsa kuskure ne yuka wanda baka da kai ka ɗauko rago bismillah bismillah kai bai muka ba dan shi ya fito ka samu ka wata yuka lai ya za ga ana irin wannan wannan kuskure sabanin karatun manzo Allah annabi sai da ya ce ka dada yukar ka sosai wal yurih dhabihatahu dan ya hutar da abun yankansa kana bismillah Allahu akbar ya kai ka kyautata mai kenan rishin kyautata mai shine ka kawo yukar da ba ta da dada kai kai kai kai ka dan cire mai dan makoshi wani sai ka ce to ha ajima ku sake shi ku kawo wata sabuwar yuka wannan kuskure jama'a musuluncin da ya kula har da dabba bai isa ya kula da rayuwar mutane ba musuluncin gaban ita ya shiga cikin jagoranci ba wanda addini mai tausayi mai tsari bai isa a ce malumai su ne jagororin al'umma ba wai a ce malami wanda ya iya qur'ani wai ilitire ilitire dan bature wai kamar jahili yanzu duk lissafin da za su yi ma ilmantan nijar to duk wanda alifun ba'un shi ana mai da shi kayi wanda ilitire ne kusa shi na haka dan mai tartifika na ƙarya wanda ko sunan shi ba iya rubuta ana sa shi cikin masu dan dama dama wai yana da ilimi babu ilimin da ya ka ilimin Qur'ani da Sunna da irin waɗannan littattafai Annabi Dawud ya jagoranci al'umma kuma ya samu nasara dan shi Sulaiman ya zo bai ba ilimin turanci ne sun yi gine-gine ƙasar Misra cikin ilimin Qur'ani da Sunna ne sun ka gina Misra nan irin gine da duk duniya bayan ɗan kirki babu wanda ya kai su dini amma mu mun koma faransa ta yaudare mu kuma har yanzu akwai waɗansu rubabbun mutane da suke ga in ba an koma faransa ba to ba a samun galaba Allah ya roshe mana faransa Allah ya nuna mana afirka AIS ta mamaye dukkan afirka mun naɗe mun dunkule burin muhammad kaddafi da muhammadu tanja burin su kenan shi kaddafi ya riga tanja ya so ya haɗa afirka wuri guda irin kuɗin mu ɗaya da irin ƙarhin mu amma lokacin bai da mataimaki kuma kun san komi lokaci ne Allah ya sa to muna sa rai yanzu ne lokacin ga na bene shi ma an ɗan yi kurya da shi Allah ya sa sabon mutumin yana da irin manufar ɗan Nijar irin manufar AIS ya ce ma ƴan Faransa ku tattara naku sai a buɗe muna boda yanzu AIS ta samu ƙari togo ta shigo na Cote d'Ivoire shi ma in bai da rabo shi ma a ɗan yi kurya da shi dama ya tsoha mu ce mu faransa orebuwa ta Allah ya nuna mana haka wai kun san iranium na Niger kadai da an ka amshi faransa ta shiga cikin musiba ashe da kuɗin mu ne suke kore kuɗin mu ne yan siyasar mu kuma sun ci amana shekara nawa ana sata kuɗin ku a gina wata ƙasa ku ƙasar ku na nan ku kashe na kashe soja bai da jin daɗi a Nijar balle talaka to in mun yi hankuri waɗanga mutane mun sai musu addu'a mun sai musu addu'a mun sai musu addu'a kuma Allah ya sa duk dan siyasan da ya taso ya ce a maido demokrasi kawai Allah ya kai shi dan mu ba mu san demokrasi ba mu ra'ayin demokrasi soja mai adalci ya shekara hamsin Nijar ta gyaru wanga ya hau wanga ya sabka wanga ya mutu wanga ya zo Nijar ta ja babu corruption babu wane ne ba duk awanci muna jiran waɗanda su kokkoɓe wannan su kokkoɓe ruɓaɓɓun nan suna nan cikin minister minister kuma ina farai shugaban ƙasa ya fara gane shi ma ya sani kusan shi akwai 'yan siyasa har yanzu su habbob suna da kwalikatin siyasa adda daɗi yanzu akwai wani imamul babban etaji ne 'yan unguwan sun kace gabanin ya shiga siyasa ko moto bai shiga shi siyasa su zo mulki ya samu kuɗin yanzu ya tashi yana kowa bai iya hayar shi ya zan na alshari siyasa daɗi gare ta ga mai cin haram zama guda in ka zamna da ɗan farti kai mai daɗin ba sai a hiddo miliyan ɗari biyu to kuma na talakawa na ce shekaru dan sha ruwan sanyi har daga baya za mu gane abun da kai ko ga shin irin wanga mulkiwa zai baka irin wannan kuɗi mu za mu ba gwamnati ita kuma ta gane amana ce waɗannan ishirin-ishirin ba Allah na biye da su tun daga hajiya raki in ta yi awon gaba da dala guda Allah Allah zai kama ta eh man amana ce ba wai ku zo ku ce wai wai wai shaho egal wane ne egal ya amsa da kyau kuma ya sa inda yake da kyau a bunƙasa 'yan Nijar da matasa da mata mu komo Nijar sabuwa Allah ya nuna mana wannan lokaci rawahu muslim ya riwaito wannan